لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتين إن شاء الله تعالى أتكلم لتافي نامو من البركة لتافي مذكرة في العقيدة واللفر دكتور صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله wannan shi ne darasinmu na goma sha tara na jiya na goma sha takwas ne ba na sha bakwai ba kamar da na faɗa za mu tashi insha Allah ta'ala a cikin fasali na shida as-sadisu malaiti ma ja'a fi ruqa wa tama'im ما جاء في الرقى والتمائم fasali ne da zai yi bayani cikin abin da ya zo game da hukuncin arruka shine tawaida ko kuma tofi shine arruka ko a ce tawaida ko a ce tofi wattama'im da kuma attama'im abin da ake cewa tama'im jam'i ne na tamima in aka ce at-tamima abin da ake nufi da shi shine kamar laya laya da ake sakalawa a wuya ita ake sai suke cewa tamima to za mu ji hukuncin waɗannan abubuwa guda biyu ƙarƙashin hukunce hukunce na shari'ar musulunci bisa hasken alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce arruqa jam'u ruqya idan aka ce arruqa jam'i ne na arruqya kamar yadda ake cewa arruqya ita arruqa din da yawa kenan in aka ce arruqyatu guda ɗaya kenan haka kalmar ake faɗar ta arruqyatu arruqyatu ba ruqiya ba kamar yadda wasu ke faɗa arruqya ake cewa in aka ce raqiya ai autar kafis sama'i kamar hawa kenan kamar kana tatta kamar tattakala kana hawa daga nan ka hawa nan ka hawa nan shi kamar yadda kafare suka ce da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin alqur'ani aw tarqafi samai walan nu'mina li ruqika hatta tunzila ilaina alaina kitaban naqra'u to abinda ake cewa arruqa mala ce hiya al'azaimu allati yuqra'u biha 'ala al-marid shine wasu addu'o'i ko wasu maganganu da ake karantawa alal maridi a kan mara lafiya ma'an na fafi birnifi tare da tofi da yawo wannan shi ake kira arruƙiya duk wata addu'a da za a karanta wa mutum a sakamakon wata rashin lafiya ana tofa masa wannan addu'ar a ɓangaren da yake masa ciwo na jikinsa to wannan abin da aka yi ya zama shi ne rufe ina fata an fahimta abin nufi idan mun fahimci wannan ba mafhumin da da yawa daga cikin muka dauka abin da ake nufi da rufiya shine rufiya ba dan galibin da aka kai rufiya abin da muke dauka shine kawai mutumin da aljanu suka kama shi a zo a kama shi a yi masa karatu ko a yi masa turare ko a yi masa wani abu sai a ce an masa rufiya an kai shi wajen mai rufiya ina fata an fahimta to wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar rukiya shi ma wannan abin da ya same shi wannan aljanu da suka shafe shi suke cutar da shi aka kai shi aka karanta masa alƙur'ani aljanu suka fita daga jikinsa wannan abin da aka masa rukiya aka masa haka nan mutumin da kansa yake ciwo dan uwansa ya dafa kansa ya karanta masa wasu addu'o'i da suka tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tofa masa wannan abin rukiya yi masa ina fata an fahimta haka nan mutumin da yake zazzabi ko yake wata rashin lafiya ana shafa jikinsa ana karanta masa addu'a da ta tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ana tufawa wannan abin da ake masa shi ma sunansa arruqya to da ka arruqya bata takaita kadai akan abin da ya shafi aljanu ba a'a duk wata addu'a da za a yi wa mutum don neman lafiya ana yi ana tufa masa to wani ana ce mata arruqya saboda haka kalmar arruqya tana da faɗi kwarai da gaske malai ce wa yakhtalifu hukmuha bi hasbi nau'in ruqya malai ce amma ita hukuncin ruqya yana sabawa ne da gwargwadon ita nau'in ruqya din ma'ana hukuncinta akan kalli nau'in ruqya din da aka yi abin da yake so ya gaya mana anan shine akwai ruqyar da za mu iya kallanta a matsayin halattacciya ita ce ruqyar da shari'a musulunci ta halatta akwai kuma rukuyar da za mu iya kallonta a matsayin haramtacciya ita ce rukuyar da addinin musulunci ya haramta kamar yadda duk za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala dalla dalla mala yace kama sanu bayyinuhu kamar yadda insha Allah ta'ala za mu yi bayanin sa anan gaba kadan wannan shine abin da ake nufi da ar-ruqya amma tama'im amma aka ce at-tama'im mala yace fahiya jam'u tamima shi kuma wannan jam'i ne na at-tamimatu kamar yadda na faɗa wa hiya kharazatun au hijabun aka ce a tamima shine kharaza kamar a ce tsarkiya irin abin da yake jikin kwari da maka wannan zaren da ake tsamewa wanda da shi ake sa kibiya din a harba wannan zaren da ake jaɗin ya taɗi to a lokacin larabawa idan ta lalace sukan tsinke wannan zaren su ɗaura wa yaransu a wuya da niyyar zai samu tsari daga kambun baka suna itikadin wannan zaren da suke tsaura masa a wuya yana kare shi ya ba shi kariya daga kambun baka ko wani sharri da suke jin tsoro to suna yin haka tun a lokacin jahiliya au hijab ko kuma mutum ya samu wani yanki ko wata fata ko wani abu ya ninka shi ya sa mai zare ya daura shi a wuyansa to wannan shi ma dukkaninsa ana kiransa da at-tamima mala yace yu'allaqu ala sibyan wanda ake rataya wa kananan yara shi a wuyansu وربما علقت على غيرهم wani lokaci ana rataya irin waɗannan abubuwan da muka ambata a wuyan wasu waɗanda ba yara ba kamar yadda manya ma sukan rataya wani kan rataya ta a wuya wani kan sa aljihu wani yana ajiye ta a ƙarƙashin fulo wani yana sa ta a cikin gida wani yana sa ta yana rataya ta kofar gida wani a kofar shagon sa wani a cikin motar sa wani a ƙarƙashin kujerar da yake zama don kasuwanci wani kuma a ƙarƙashin kujerar da yake zama don ya tuka mota a kanta kowa akwai inda yake sa layinsa wani karkashin gadansa wani ya sa a baki ya tauni wani kaza haka gashi nan akwai wacce ake haɗiya ba kowanne akwai irin yadda shi wanda ya bashi layi zai bashi abin nan ɗin yadda zai amfani da ita to kowace iri ce in dai laya ce sunan ta laya mala ce khashyatul aini dan jin tsoron kambun baka وقد جاء النهي عن الرقى والتمائم في حديث عبد الله بن مسعود to malam zai dauke su ne yanzu ɗaya bayan ɗaya mana bayani da arruka ɗin da attama'in ku yanzu zai fara ne da arruka ya ce hakika hani ya zo game da arruka yin tofi ko tawaida alal umuma a bisa gamewa gaba ɗaya a cikin hadisi abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace إن الرقى والتمائم والتولة الشرك ina fata an fahimta ko yawa mu ji hadisin da kyau abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innar ruqa hakika tofi ko tawaida da ake yi wattama'ima da layu da mutane suke ɗaurawa wattiwalata attiwala nau'in min sihiri nau'i ne daga cikin nau'o'i na sihiri da ake yi shine nau'in da ake yi a sanya namiji ya so mace ko kuma mace ta so namiji ina fata an fahimta wannan shine suke ce masa attiwalat a likitancin zamani suna ce masa sihirul muhabba sihirul muhabba sihiri ne da mutum zai je wajen boka ya ce ga wata wacce gani yana so ko kuma ta ce ga wani wanda ta gani tana so saboda haka sai a kulla kulumbotin da za a kulla sai a yi amfani da shedanin aljanu sai a canza ɗabi'arsa daga ƙi sai zama to yana santa ko kuma a canza ɗabi'arta daga ƙi ta zama to tana santa akan yi haka ne sukan yi haka ne da wasu daga cikin damarin da suka yi suka bi ko a ce ta je ta samu rigar da yake sawa wacce take taba jikinsa kai tsaye wanda guminsa yake taba ko kuma a ce ta je ta samu warin takalminsa guda daya ko a ce a samu gashin kansa ko a ce a samu hularsa wani dai asar daga cikin asar asar ɗinsa abubuwan da yake amfani da shi a ce a je a samu to irin wannan galibi sirrin muhabba da irin wannan abubuwan ake yan uwa galibi da an kulla kulumbotan da za a kulla an je an binne shi ko an yi abin da za a yi da shi shi ke shi ta wani lokaci sai mutum ya zo ya nemi takalmin sawari ɗaya sai ya rasa to an ɗauka an kai wa boka ke an kai wa boka ko a ɗauki abin da ɗan mutum sai a je a kai to galibi sirrin sirrin muhabba da irin wannan abubuwa ake ake kulla shi da an je an kai kuma cikin ikon Allah Allah madaukakin sarki dama ya gama mana kowanne irin sihiri kowanne irin tsafi ne baya yiwuwa sai da izinin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ga dama shi sai cewa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah su waɗancan bokaye da masu tsafi da masu duba ba sa iya cutar da wani da wani abu sai da ganin damar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ga dama idan aka yi tsafi yana aiki idan aka aiki zai yi aiki amma da ganin dama Allah madaukakin sarki ba wai shi bokan tasirin sa kamar yadda shi bokan yake gani ba cewa bokawa na aikin sa kamar yankan wuka bokawa ne mai gani har hanji bokawa ne gobe da nisa ma'ana in dai yayi sai abin yayi haka suke gani to wannan ko shakka babu ƙarya ne ba daidai bane amma Allah madaukakin sarki ya ga dama ya jarabi wancan bawa da za a yi wasiri dan ya girma maladansa ko dan wani abu makamancin haka shi kuma wannan bokan domin a ya kasance tsiyarsa da rashin arzikinsa ta karu to shi sa sai Allah madaukakin sarki sai ya bar abin mai tasiri amma ba da tasirin bokan ba amma dai tsafi ko asiri idan aka yan uwa yana yi kamar yadda mun sha kawo mutane cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an masa asiri kuma asirin ya tafi hadisi ya tabbata a cikin bukhari wancan bai hude da bidi da ibn al-asam al-yahudi yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sihiri wanda aka samu daga gashin kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani yaro bai hude da yake aiki a gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ta jariya wata mace ita ta samu gashin daga abin taji kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ji aka kulla sihirin da aka kulla aka yi tofotofan da za a yi aka ji aka samu wata rijiya aka sa asirin a ciki aka samu wani dutse aka binne annabi kira da aminci tsara tabbata a gari sai da sihirin ya tasiri a kansa wajen kwana arba'in ina fata an fahimta hadisi yana cikin bukhari wajen kwana arba'in dan aisha take ba mu labari cewa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gari shi yayi abu sai ga kamar bai ba wani lokacin kuma bai ba sai ga kamar yayi amma yan uwa mu sani cewa wannan asirin da muke bayani ko tsafin da aka wa annabi tsira da annabi tsara tabbata a gare shi ba shi da alaka kwata-kwata da janibin annabtas ko risalar bai shafi wannan janibin ba kwata-kwata dan Allah madaukakin sarki dama ya bashi tabbacin wallahu ya asmuka minan nas saboda haka babu yadda za a yi wannan abin na asiri ya shafi janibin risalar ya shafi janibin dan adam ta kace ne ko yau da kullum daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya warkar da shi daga cikin sabai suka ce ya rasula ya kamata mu je a tone wanda rijiyar a ɗauko abin a fitar da shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ai tunda Allah ya riga warkar da ni bana so in yi tashin tashina in taso da mutane abin da zai kawo musu matsala annabi ya rubuta ya rubuta abin da dai nake so in kai zuwa gare shi shine tunda tunda Allah madaukakin sarki ya bari sihiri ko tsafi ya taba annabinsa to dan nuna mana cewa kai yanzu waye kai da zaka ce kai babu wanda isai maka asiri ya taba ka ina ba ta amfani da yawwa kaga mu ba kowa bane akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka babban abin da zai kare mu ga wannan shine abin da zamu zo mu bayani su a gaba insha Allah ta'ala abin da ake nufi da attiwala shine sihirin da ake dan asa namiji so mace ko mace ta so namiji shine suke ce masa attiwala nau'i daga cikin nau'o'i na sihiri da tsafi kuma ana yin sa sosai da sosai kuma yana tasiri shine sai ka ji akwai labarin da wahid abdulsalam bali ya kawo a cikin littafinsa sarnin batta yake cewa akwai mutumin da aka kawo shi wajensa irin wannan tsafin aka yi masa matarsa da tije ce masa irin wannan tsafin a wajen boka sai kasance kullum duk inda za ta je ko a cikin gida ne na bin inda ka san dan karamin yaro dan karamin yaro wanda aka yaye shi da babu ta yi nan ya bita tana cikin kicin ya bita ta da wannan ɗakin ya bita shi ma aka yi kina da ta zuwa sai ta gan shi a bayan in za ta tafi unguwa ko sai zauna ya ta kuka ya ta kuka sai ta je ta dawo tana dawo sai ta shi kamar karamin yawon yana oyoyo oyoyo ha wallahi ko gaba ɗaya duk abin da ya samu na kasuwancinsa da mai haka ne zai baje mata a gaba sai sai da ta gara mata ta tsere yace sai da aka zo da shi wajensa da ya karanta masa alqur'ani sai gashi aljanni ya bayyana ta bakin sa ya faɗa cewa ai tsaki aka masa da sauransu da ƙarshe dai a takaice yi interview da wani aljanni kuma nuna masa ya fita ya fita daga cikin daga lokacin kuma ya samu sauki ya dawo hayyaci to wallahi ana nan ana tinkar wani tsafafakan kala kala kala kala wasu matan aure ne suke yi wa mazajen wasu kuma yan mata ne kawai in ta ga wani tana son sa kawai ta je ta sa mai a fili ko kuma wani kawai ya ga wata yana son ta ba ta son sa ga wanda za a bata kawai ta je je mata a fili kawai sai yarinya ta buje da iyayenta duk yadda iyayenta za su yi wallahi ba za ta bi a kansa a kansa sai ta zuba wa kanta fetur wallahi ta kona ta zuba ta sa ta sa wuta tasirin asiri ne tasirin sihiri saboda haka shi sa a kwanakin bayan nake gaya muku cewa wanzuwar bokaye a cikin al'umma wallahi babu alkhairi a cikin kafa kafa duk inda suke sharri ne in ban da hada husuma da fada da kafircewa Allah babu abin da suke yarda babu abin da suke yarda kuna ji kwanan nan nake ji a labarai an kama wanda daga cikin jami'an tsaro yana ɗaukar jarirai yana sayar da 'yan siyasa jarirai ke ɗaukar sayar da 'yan siyasa wani 'yan siyasa aka sai musu wa za a kai wa bokaye wannan kai makasan instruction ɗin boka ne boka ne yasa a ji a nemo jariri a wani abin da mace ta yi wata tara tana tana ɗaukar cikin ɗanta ta yi naƙuda ta sha wala saboda Allah a zo a sace mata kuma a je a yanka shi a yanka shi a yi tsafi da shi saboda Allah wani irin wani irin rashin imani ne wani saboda kawai biyan bukatar duniya to duk wannan kaɗan ne daga cikin abin da ya shafi ka shi sa ƴan uwa ya kamata mu farka mu gane bokaye na kuma mu guje su mu gane su mu guje su dan abin da yake faruwa shine da yawa ba ma san waye boka ba wannan tunda yanzu waye zai fito ya ce ma ni boka ne amma kuma suna nan suna ta aikin su ta aikin su babu wani boka da kaji an ce ala gafar ta boka yi duk gaba ɗaya akan akara makallan malamai ne dukkanin su malam ake tuni haka ne ko ba ka bane yan uwa haka ne wani boka ya kuji malam ake ce masa malam malam wani ma za a ce ai sai ka ba mutum labari ka ce ai boka ne sai ce a ai qur'ani yake karantawa ko ka ji ma qur'ani zai karanta maka to kai waye ce maka waye ga maka ba a fakiwa da qur'ani ai tsafi ta abin da ba a yi Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu wa zalika anna abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu hakan ya faru lokacin da abdullah dan mas'ud da Allah ya tabbata a gare shi ra'a ala zawjatihi zainab khaytan babban sahabi abdullah dan mas'ud ya ga wani zare a wuyan matarsa zainab kun ga gidan sahabi irin wani abu ma ya shiga ya je kawai sai ga wani zare a wuyan matarsa an tsora mata fasalaha an zalika sai tambaye ta game da wannan zare ce wannan fa da na gani a wuyanki fa qalat innahu khaytun qad ruqiya laha fihi sai ta ce ai wannan zare ne da aka min toti a cikin sa idan ta ne yake ciwo saboda haka sai aka mata toti aka aka aka a cikin wani a cikin zaren ko a kan zaren sai aka ba ta daura a wuyanki min ajali maradin fi ainiha a sakamakon wani ciwo da yake a idanta فقطعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود yana ganin wannan zaran kawai sai sahabi sai tuntike shi tsinka shi sai ba a gidana ba wa qala yace inna ala abdullah la aghniya min ash-shirk an ash-shirk yace hakika iyalan abdullahi dan mas'ud sun fi karfi sun wadata daga shirka ga Allah madaukakin sarki kun ga abin da yake nuna mana wannan abin da ya gani a wuyanta na gari ne abdullahi dan mas'ud ya dauke shi a matsayin shirka yace shirka a gidana shirka a gidana kawai sai sa gari sai sa gari sai tsinke shi sa wallahi uwa sai mutum yayi da gaske sai mutum yayi da gaske kai kana nan kana ta zuwa masallaci ana can ana shirka a gidanka baka sani wallahi ko sai mutum yana bibiyar abubuwa kana ta zuwa masallaci ahlu sunna kowa ya ganka daga dajijin wando ga gemu ga komai amma a gidanka ana ta ana ta shirka ana zuwa wajen boka baka sani ba dole ne mutum ya rinka bibiyar abin da yake faru a gidansa irin wannan abin yan uwa babu sassauci a cikinsa sai to ai babu komai abu a hankali ake bisa banda shirka ita shirka a lokacin da aka ganta a lokacin ake kokari a kauda ita musamman idan kana da ikon kauda ita din a lokacin idan aka ji aka mutu a wannan yanayin ka idan ƴaƴanka suka taso suka koya ba abin da ke faruwa kenan da yawa mutum bai sani ba ana ta yi ya yi ƴaƴansa mata da yawa sun taso mahaifiyarsu ta koya musu da kafin sai an je sai zama ya ki daɗi sai a ce ai ga abin da yake faruwa da sauran ba ka sani ba shi sa bincike ake tashi a tun farko ko Abdullahi dan Mas'ud da ya gani ne yayi ɗaukar mataki nan take ya ce hakika iyalan Abdullahi dan Mas'ud sun fi ƙarfi su shirka ya ce inda ma zalika inda ma zalika shaitan min khasuha hatta idza ruqiya zalika raqa zalika al-yahudi sakanat yace ai abin da yake faruwa shine shedan ne na wannan ba yahudan bokan ba yahudan da ya baki wannan zaren shi yake zuwa ya tsokane idan kun ji wani tubu kuma na bokan shi yake zuwa ya tsokane idan hatta idza raqa zalika yahudi har sai wannan ba yahudan da yake aiki da wancan aljani ya zo ya miki wannan tofin sakanat shikenan kuma sai idan ya dawo yadda yake sai ya kasance ya warke wa inda ma yake ki an taquli ai kadai ya ishe ki ce sai koya mata abin da ya tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare dama idan ka hana mutum yin wani abu mara kyau to ka kawo masa madadin sa mai kyau kuma ina fata an fahimta amma idan ka ce mutum ba shi da kada je wajen boka ba shi da lafiya cuta ta same shi din sa yana aljanu ka ce kada je ai mai garka ake cewa ko girka girka kada je ai mai girka kuma sai ka ce a addinin musulunci babu abin da za a masa haka ba zai yadda da kai amma alal kalla idan kana shi wancan to sai ka bashi wani sai ga mata ai ya ishe ki ce azhibul ba'as rabban nas ka tafiyar da wannan cutar ya ubangijin mutane washfi anta shafi ka warkar kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'uk babu waraka sai warakar da kai ya ubangiji la shifa la yughadiru saqma irin warakar da ba ta barin saran wata cuta a tattare da mutum ki karanta wannan kawai ya ishe ki اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا تبتا أتنا ديس إن جنتتي النبي إرادة أمن تفكار تبتا أغريشي idan yaje jin mara lafiya wani lokacin yakan shafa jikin mara lafiya yana shafa sassan jikin sana karanta wannan addu'a Allahumma rabban nas adhhib al-ba's la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqman Allahumma rabban nas yana shafa jikinsa sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace idan kika danna idan ko kuma kika sa hannunka idan kina shafawa sai ki karanta wannan addu'a shi ya ishe ki ba sai kin je kin dauko wancan layar kin daura abin da kinki wa hadith abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu mali ta hadith abdullah dan mas'ud da Allah ta tabbata a gare shi dalla ala anna hadhihi al-umur thalatha sun shirye da mu akan waɗannan al'amura guda uku arruqa wat tama'im wat tiwala min shirki dukkanin su suna ɗaya daga cikin shirka wa fihi tafsilu usman ya ce amma akwai tafsili saboda kun ga mun ce an ruqiya ana yi amma kuma gashi a cikin hadisi an ce shirka ko to kun ga ya za a yi kenan mun ce ana addu'a ana ruqiya duk abin da kai na ka karanta addu'a ka tufa mutum ruqiya ne kun ga abin da wannan yake nuna kamar halaka ne a yi shi amma gashi a cikin hadisi annabi ya ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun to shi ne ma nake so ya dan ƙara mana bayan idan mu gane yadda abin yake shi ne ce amma akwai tafsili a cikin wannan ba abin haka za a bashi ba fa inna ruqa al muharramati shirkiya hakika ita ruqiya wacce take ta haramun ce ita ce ta shirka hiya allati tashtamil ala ayi ayi nau'in min shirki ita ce dukkan irin ruqiyar da ake wacce ta kunshi a kowane nau'i daga cikin nau'o'i na shirka kalisti arati bi ghairillahi kamar shirkar rukiyar da ake ana yi ana neman tsarin wani Allah neman tsari ake da wani Allah kamar abin da kamar shi kunga girka din da ake yi kunga cire aljanu ake yi amma da wani aljanu boka ne mai aljanu a jikinsa sai ya je cire wani kuma wanda aljanu ya shafe shi za ku ga ana neman kusanci da aljanin ana lallaminsa ana kaza a bashi abin da yake so idan ya fita daga cikin wancan shi ne suke ce masa al-mushrat hallu sihiri bisihiri hallu sihiri min al-mas'ul bisihiri warware sihiri daga wanda aka wasu da sihiri dan uwansa to shine za ku ga ana yi ana neman tsari da shi wancan aljanin da ya shiga ko kuma da yake babba ga karamin aljanin ana neman tsari ana neman tsari ana haka wal isti'anati bi ghairihi ko kuma neman taimako ga wani da wani Allah wa idan in ko ba haka ba malai ce farruqiyat farruqiyatul ja'iza hiya allati takhlu min sha'ib shirk ita ce ruqiyar da ta wofinta daga dukkan wani shirme na shirka فالنهي عن الرقى ليس على عمومه ما ليتي هانن da aka yi na yin ruqya ba a gaba ɗin shi zama ɗauke shi ba wa inda ma huwa mukhassatun bil adillati allati tujibu ruqyati wallati minha al hadith al muttafaq alayhi ma laice wa inda ma huwa mukhassatun bil adilla zamu ɗauke shi mu keɓance hukuncin da shari'a ta bayar da dama a yi ruqya a kansa shari'a ta ce rukiya shirka ne wani nassin kuma yazo ya ce za a iya rukiya za mu zo mu ji insha Allah ta'ala to nassin da ya ce za a iya rukiya sai mu dauka ashe ba rukiya a gaba da ake nufi wato abin da ya faru shine annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tarar suna yin rukiya irin ta jahiliya ya suke wata rukiya shine ana kama kan mara lafiya ne ko kuma a taru a kansa ana kiran sunan manyan aljanu ana kama kafa da su ana neman tsari da su dan a rabu da wannan dan su rabu da wannan mara lafiyar da yake mara lafiyar da yake fama da cuta su kuma waɗancan manyan aljanu sai su kawo ɗauki sai su kori wannan ƙaramin aljanu da ya shiga jikin mara lafiya to irin wannan abin da ake na rukiya shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shirka shi sa sai wani sahabi wasu wani sahabi zai samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ka ce rukiya shirka ce kunna narfi fil jahiliya yace amin kasance a lokacin jahiliya muna yin rukiya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a'ridu alayya ruqaku to ku gaya mu yadda kuke ruqiyar ta ku sai sai gaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe annabi ga babu shirka a cikin ta gaba daya to shine sai ce la ba'asa bir ruqya ma lam takun shirku ina fata an fahimta sai ce babu laifi a yi ruqya in dai ba shirka ba ce to kun ga wannan hadisin sai ya nuna cewa ashe wancan hanin da aka yi an hana ne game da wata irin ruqya wacce take ta kunshi shirka wacce za a nemi taimakon aljanu ana ba su baki ana kaza ana kaza da sauransu har su a samu a sakuwanci amma rukiyar da za a ambaci sunan Allah aiwa mara lafiya addu'a da alkur'ani ko da hadisi ko da wata addu'a mai kyau ko da ba ta cin alkur'ani da hadisi wannan babu ne insha Allah ta'ala ina fata an fahimta saboda haka wannan shine abin da malaka so kai mu zuwa gari saboda haka hanin da aka yi ba gaba ɗaya hanin ba baya nufin cewa duk wani hani duk wata rukiya an hana ta a irin wata rukiya aka hana malai ce za mu keɓance ne saboda hadisin da bukari da muslim suka fitar da shi hadisin yana cewa la rukiya illa min ainin aw huma ba a yin rukiya sai saboda abubuwa guda biyu na farko shine al'ainu kamban baka na biyu kuma shine saran maciji ko kuma saran kunama malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine ɗaya daga cikin ba wai an hana rukiya bane akan komai sai akan wannan abubuwan a'a ɗaya daga cikin abubuwan da ake rukiya akan su akwai waɗannan abubuwan guda biyu shine akwai ne akwai kambun baka kambun baka shine wata halitta ce da Allah madaukakin sarki ke halitta wasu da shi wanda suna da wani dafi a idan ko a bakin wanda da zarar sun kalli ko sun yi magana a kan abin da suke magana a kansa to zai lalace zai samu matsala kala biyu ce ita kan bambaka akwai abin da suke ce masa al'ainu akwai abin da suke ce masa alhasad shi al'ainu in kana da shi kan bambaka hatta a kan kanka ma za ka iya cutar da kanka za ka iya cutar da 'ya'yanka za ka sai sabon mota ka zo ka tsaka na mamaki kana cewa kai ta burge ka da sauransu kana fata shi kenan za ka lalace ‘ya'yanka idan ka kalle su da irin wannan kallon kuma sai dai ka ga yaro ya kwanta zai mutu in baka wasa amma shi alhasad baya faruwa sai sai ga mutumin da yake da mugun nufi game da wani abu idan ya kalli abu da da niyyar hasada wani dafi yakan fito kamar yadda malamai suka faɗa wani dafi yakan fito daga idansa kamar ma shi zai tafi wannan abin da ake wasa ya lalata shi komai komai kansa komai kansa shi yasa hasada bala'i hasara bala'i ke yankuwa wani daga cikin sabon annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya zo wucewa sun zo wucewa su su biyu sai su ga wani sahabi ya dan katange kansa da irin kamar yadi kamar zani ko ma yafi ko wani abu yana wanka bayan sa ya fito amma sauran jikin sa yana kasa an ya tare shi zuwan sa wucewa ke da wuya sai ga bayan wannan sahabi kawai sai fata jikinsa ta burge shi sai comment akan kai amma ban taba ganin mutum mai kyau jiki kamar wannan kun ga ayyabo ne wannan wannan kambun baka kenan yana rufe bakinsa kawai sai wannan mai wankan sai ya faɗi ya faɗi yana ta shuro shuro kamar zai mutu sai wala ka sai aka zo agaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga fa abin da yake faruwa sai tambaya shin wani ya faɗi wani abu akan sa ne sai shi abokin tafiyar wanda ya magana sai faɗa sai ya rasulullah na ji wani ya ce tun da nake ban taɓa ganin mai kyan fata irin wannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyu kalle shi ce alama ya qatulu ahdukum akhahu ala barakta dan me ɗayan ku zai zo rinka kashe ɗayan ku dan me ɗayan ku zai so rinka kashe ɗayan ku haka kawai me yasa da ka gani baka ce Allah sanya albarka kamun kai magana ba ina fata an fahimta saboda haka sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yasa aka ebo ruwa sai yasa ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya wanke nan gwiwar hannunsa da a cikin ruwan ya wanke gwiwarsa ta kafa ya wanke a tsarafa kadimai gefen kafafuwansa sannan cikin cikin rigarsa na cikin zaninsa shi ma ya wanke shi a cikin ruwan aka matse ana kwarawa aka mara lafiyar sai ya tashi ina fata fahimta saboda haka kambun maka abu ne da ke tabbatacciyan kwaya nan akwai masu kuma har gobe hajji me bi kana da shi ma baka sani Allah ya kiyaye yana nan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce al-ainu haqqu law kana shay'un sabiqul qadri la sabaqahu al-ayn kambun maka gaskiya ne inda a ce akwai abin da zai rigayi kaddara zai wuce kaddara to da kambun maka ne Allah yana cewa iya kadin ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u saura kaɗan waɗanda suka kafarta su korfoka da idanuwansu kana tafiya ka rinka sarkewa saboda kallon da suke maka da ido malamai suka ce isharar na zuwa kambun baka saura kai duk mutumin da ya ga wani abu da ya burge shi kafin ya kwamin a kansa to ya yi addu'a ce masha Allah ko tabarakallah ita ce masha Allah ko tabarakallah to wannan shine abin da zai kashe wannan kaifin gamban bakan ko da kai kai faɗi magana akan shi mai kyau wani abu zai same shi ina fata an fahimta Allah ya samu dace to saboda haka kambun baka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ba a yi rukiya sai saboda shi au kuma ko kuma saran maciji idan maciji ya sari mutum ko kuna mata sare shi shi ma ana yin rukiya a kansa mun sha kawo hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe wata rana kuna mata harbe shi yasa aka samu masa gishiri da ruwa yana dangwala gishirin nan da ruwa yana shafawa a wajen yana karanta kullu uzu bi rabbil falak da kullu uzu bi rabbin nas yana tofawa kullu uzu bi rabbil falak da kullu uzu bi rabbin nas yana tofawa yana shafa gishirin nan da ruwa a kai da aka wannan dafin mutum ina fata an fahimta kun ga wannan abin da ya menene rukuya haka nan abu hadisin abu sa'id al-khudri wanda suke tafiya suka je wani kauye aka ki ba su masauki sai aka zo bayan sun fito bayan gari sai aka zo aka same shi aka ce daga can garin faguna kuna ma ta rabe shi ko mutu gida can zai mutu duk masu maganin garin sun kasa warkar da shi saboda ka sai Abu Sa'id al-Khudri kai tsaye ce wallahi ina da magani wallahi kai tsaye ce wallahi ina da magani su sabon da suka tare shi suke ta mamaki ana ya samu sai aka kai shi yana zuwa ya samu wannan dagacin garin ko hakimin garin yana ta burburwa saboda kai karanta masa wata fatiha ya tofa ya masa ruqiya da suratul fatiha ya tofa yana tofawa kamar an zara mutum daga cikin mari kawai sai tashi suratul fatiha karanta wa kun ji karfi na suratul fatiha sai tashi saboda ka sai dama sun ce ba za su ba sai an ba su tumaki kaza saboda ka aka ba su tumaki da awaki da yawa suka taho har sun taho sai suka ce a to bai kamata mu karɓi wannan abubuwan ba fa ko kuma maraba sai mun je mun ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka je suka samu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a garin madina suka masa bayanin ga abin da ya faru sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da shi Abu Sa'id al-Khudri ma adraka annaha ruqya wa ya gaya maka irin annabi yana mamaki yana mamakin abin da wa ya sanar da kai suratul fatiha ruqya ce wa ya gaya maka ana tawaida da ita ana kamar tabbatar da shi wannan su'al ne taqriri ba su'al ne inkari ba ina fata an fahimta tambaya ce ta tabbatarwa ba inkari yake masa ba wani daman ka iya abu kaza ma'ana kaga yayi wani abu wanda ya burge ka wani dama ka iya abu kaza wannan kiran tambaya kake masa da tabbatarwa dama ya iya to shine tambayar da Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi masa ma adraka annaha ruqya sai Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce to ku raba dabbobin ni ma ku bani nawa kun ga tabbatar da su akan me akan wannan to shi sa ana yi ruqya akan abin da ya shafi kambun baka ko kuma me ko kuma saran miciji ko saran kunama amma baya takaituwa akan cewa sai su kadai ake ruqya akan su insha Allah ta'ala duk abin da yake cuta ne ya tabbata annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ko ya yi in Allah da zamu dakata a nan sati mai zuwa akwai yan abubuwan da zamu tattauna akan su abu na farko zamu kawo wasu alamomi kamar guda goma kuma kamancin haka wanda za su iya tabbatar mana da cewa waye boka abin nufi duk wanda ka ga ta je wajensa da neman addu'a ko abin da ya kama da kai ce ma kai abu kaza to ka tabbatar ba malami bane boka ne shine alamomin da malamai suke kawo alamatul yu'rafu biha as-sahih alamomin da ake bi a gane waye boka insha Allah ta'ala zamu faɗi su sannan kuma zamu faɗi wasu daga cikin yanayi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bi shi ma ya rukiya akan su domin ya kasance mun yi koyi da shi akan wannan aiki nasa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wani yana cewa tambaya ta ita ce kamar haka yadda ka yi bayani akan bakance jiya ya halatta mutum ya yi bakance ya ce wa matar da zai aura idan suka aure ta yi wa Allah alkawarin azumi guda uku hakan ya halatta ya halatta mana amma sai dai abin da ya kamata ka yi la'akari da shi shine idan za ku tuni wani irin bakance ne wannan idan Allah ya kaddara na aure kika zama matata na yi wa Allah alkawari zan yi azumi guda uku ni sharaɗi ne ko yawwa kun ga bakance ne mutum wanda muka ce me hukuncin su a shari'a makaruhi ne ko amma babu laifi idan kai kuma idan kai sai ka cika shi ina fata an fahimta yawwa babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله akwai ɗan uwa yace akwai ɗan uwa mahaifiyarsa ta rasu jiya da daddare a nan cikin loko layin alhaji kasuwa za a ji na ijata yau insha Allah ta'ala da karfe goma na safe